أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al'usulu thalatha na babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata malam ya ambato mana wasu ɓangarori daga cikin anwa'ul ibada wanda mun fara jin adilla a kansu mun ji dalili na addu'a yanda addu'a ta kasance ibada ce don Allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mun ji kuma hadithi kafin nan addu'a umukhul ibada wa qad aslamna al-hukma alayhi za mu tashi wa dalilul khawfi alaysa na'am فليقرأه لنا أحدكم
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه
malam ya ce wa dalilul khawfi dalili daga cikin alkur'ani mai girma akan cewa jin tsoron Allah ta'ala ibada ne faɗin Allah ta'ala fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoronsu ku ji tsorona in har kun kasance mu'mini ne kaga mafhumul mukhalafa duk wanda bai ji tsoron Allah ba yake jin tsoron wasu ababen daban mu'mini ne shi ba mu'mini bane ما هو ضد الإيمان
نفاق
ضد الإيمان النفاق وضد الإسلام الكفر هكذا يفرقه بعض العلماء لكن إذا سلكنا مسلك مسلك جمع المعنى يعني معنى الإيمان تدخل في معنى الإسلام إذا انفرد أحدهما عن أخيه عن أخيه فإذا أطلق أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام وكذا لو قيل الإسلام دخل فيه الإيمان لكن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع أنغانيكو أصلي إن أنت الإيمان أيك نزوتيا أيك نزوتيا سني الإيمان al'islam ayyuka na gabbai na zahiri kamar rukunan musulunci guda hudun banda kalmar shahada tana cikin imani ko mu ce hadda ita ɗin wanda ya aiwatar da wa'innan a bayyana kaga musulmi ne ba ruwanka da kwakulan me ke zuciya shi amma ba mamaki yana sallar ba don allah ba ba mamaki ya yi kalmar shahadan da munafunci kaga ba mumini ba ne ke قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم sannan akan iya ce al'islam ana nufin imani ko musuluncin da imani ana iya cewa imani ana nufin duka biyu don haka nan da ya ce falata khafuhum wa khafuni in kuntum mu'mini kar ku ji tsoronsu ku ji tsorona in har kun kasance ku muminai ne wannan yana nufin wanda baya jin tsoron Allah subhanahu ta'ala kafiri ne ba musulmi ba ne don ma an ce munafiki ne wannan munafunci itiqadi ne aka munafunci ne na kafirci wanda hadarin shi ya mafi na mutulakin kafirci kawai ina fata an gane wannan to fala ta khafuhum damirin yana komawa zuwa gaba zuwa ga waliyan shaida ai bayan alladina qala lahumun nas ya ce mu inna inna shaytana إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني كركو جزء أولياء الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه wancan aikin na cewa wato ainihin innan nasa kar jama'u lakum wannan maganar da kuka gani aikin shedan ce shedan ne yasa suka faɗe ta don me yi hauwifu auliya a don ya tsoratar da mutane daga waliyan shi majibintan shi yi hauwifu auliya a akwai maf'ulun bihil awwal mahzuf a gurin yi hauwifu kum auliya a kamar da ibn mas'udin ya karanta a kira'a shi shaidan ne yake yin haka don ya tsoratar da ku daga majibintan shi wa'incan kafiran don ku dinga jin tsoronsu sai Allah ce to fala ta khafuhum kar ku ji tsoron su in ku fa khafu ne in kuntum mu'minin kawai ku ji tsoro na in har kun kasance mu'mini daga duk wanda ke jin tsoron wani kafiri ko ke jin tsoron wani gunki tsoro na sirri daga cikin zuciyar shi yake ganin tasirin su zai yi tasiri akan asalin musuluncin gabaki daya zai yi tasiri akan musulmi da haka su suka fi kusa da wannan kafirci sai ke jin tsoronsu tsoro na ibada kamar yadda mushirikan makka da suke jin tsoron kafiran cikin aljanu shugabannin cikin aljanu annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa lace lalle an samu wasu mutane daga cikin wasu tawaga daga cikin mutane suna neman tsari daga wasu tawaga na aljanu hakan ya kara ma aljanin girman kai da alfahari ko ya ƙara ma wasu wa'innan mushirikan ƙasƙanci da wulaƙanci duka ana fassarawa to kaga jin tsoro ne na ibada domin harifi ya bayyana ya suke yi in za su yi balaguro shikenan akwai wani kwari wanda suka camfa aljanu suna zama a gurin haka sai su je su kai wasu raƙumansu da dabbobinsu da kayayyakinsu na kurba zuwa ga manya-manyan shaidanin da ke gurin wai don su kare su daga ƙananan shaidanin kaga wannan jin tsoro ne na me na ibada to irin wannan tsoron Allah ce kar ku jiye shi daga kowa kar ku ji tsoron komi daga wani wanda ba Allah ba subhanahu ta'ala cikin abin da babu mai iya yi sai Allah kar ka ji tsoron wani ya tabar da kai kar ka ji tsoron wani ya hana ka samun arziki kar ka ji tsoron wani ya hana ka sukuni a duniya ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ka dogara ga Allah wa khafuni in kuntum mu'minin wa dalilun raja' wala ya ce dalilin arraja'u ƙaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wani ce arraja shi ne a tawakku wal amal a tawakku wal amal kana sa rai kuma kana buri ba wai tawakku'i kawai ba domin tawakku'i akwai abin da kai dai kana sa ran da zai yi amma dai baka tabbatar da yiwuwar shi ba shi ko arraja tawakku'i ne tare da al'amalu kana burin abin zai yiwu an san tawakku'i ko kana hasashen kaza nan gaba to kawai mujarradin hasashe hasashe khayaliyan shi baya zama raja'i e kana fatan samun abu ai fatan ne muke fasarawa ne yanzu ta'arifi ne muke gafi mu zo kan tafsiri shine arraja fata ko kaunar samun alkhairi shine arraja'u to shi ma wannan ibada ce dalili qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake fatan haɗuwa da ubangijin shi salin alin kai kowa ya san za a mutu in ba mu shirikai ba su ne ba su yadda da cewa za a tashi ba za'ama alladhina kafaru allan yub'athu akwai yahudawa sun yadda za a yi tashin alkiyama suka ce in an tada alkiyama ma duk da su sun yadda mutanen banza ne za a kai su wuta amma kwana arba'in ne kawai za a kona su sai a kai su aljanna wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda an gane ko shi yasa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim man hum al yahud qad ya'isu min al akhirah yani min al janna kama ya'isa al kuffar yani al mushrikin min ashabi al qubur suna ganin an mutu shikenan ba za a tashi ba to saboda haka cewa yarju liqa rabbi yake fatan haduwa da ubangijin shi salin alin akwai wanda suka fassara ma yana fatan ganin ubangijin shi dan da an ce ganin Allah ta'ala ka san aljanna ake nufi ga mu'minai duk wanda yake so ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama ko duk wanda yake so ya haɗu da ubangijin shi salin alin yana mai imani da Allah yana a matsayin waliyin Allah masoyin Allah falyamal amalan saliha to ya aikata aiki na kwarai domin ala inna sil'atallahi ghaliya hajar Allah tsada gare ta ita ce aljanna sai ka yi aiki sannan kake samunta shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi wata lagwada da wasu bayan Allah za su samu fala ta'lamu nafsun ma fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluna ya ce babu wata rai da ta san irin tattalin da Allah ya musu na jin daɗi sai ce mai sakamakon abin da suke aikatawa ne sahabban annabi da Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu ko ya ce zalika liman khashiya rabba wannan sakamakon ga wanda ya ji tsoron ubangijin shi ba haka kawai bane ake shiga aljanna sai an yi aiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira quraishu da butun ɗinsu ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan sannan ya kira abbas ya kira safiya wanda suke ammomin shi ne ya kira fatima da tafi kowa kusanci da shi ce ya fatima tu binta muhammadin salini min mali ma shi itila ughni anki min allah shay'a ki tambaye ni duk abin da kike so daga dukiyata amma ki sani ba zan iya magance miki komai daga allah ba sai kin yi aiki dan a wata riwaya ce ya fulan sai ya ce i'mal kayi aiki fa inni la ughni anka min allah shay'a daga aljanna sai an yi aiki malam shi yasa ce idan kana fata don Allah ya yanke hanzarinka ne karka ce ni ina son shiga aljanna don duk wanda ke son shiga aljanna Allah zai kai shi ai annabi ya ruwaito daga Allah ya ce ana inda inda zanni abdi bi ko ina daidai da zaton bawa na garin to ina zaton Allah zai mun rahama ni dan aljanna in sai kayi aiki ba shine raja'u din ba kana fatan samun aljanna to inda gaske ne raja'unka ka to falyamal amalan saliha ta aikata aiki malam sannan na daga cikin abin da zai karfafa maka raja ɗinka ka san da cewa aikin naka fa ba shi zai tsiratar da kai ba ba shi zai tsiratar da kai ba don ba wanda ya isa ya sauke dukkan nauyin da Allah ya ɗaura mushi ɗan adam da ya ɗau nauyin don ya kasance zaluman jahula ne amma da sama da ƙasa da duwatsu aka ce za a ɗaura muku amana ta aiki sai kun yi sannan a biya ku suka ce ba za mu iya ba suka razana hankalinsu ya tashi inna aradna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula to aikin ka kasan ba zai tseratar da kai ba to amma kana fatan rahamar Allah amma me zai sa Allah ya maka rahama sai kayi aikin shi aikin sababi ne na samun rahmat da za ta sa Allah ya kai ka aljanna shi ne falyamal amalan saliha ai an san al'amalu salih ko bi shartai an yakuna mukhlasan lillahi ta'ala fi wa an yakuna muttaba'an fiha lissunna wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya hada kowa gurin bautar ubangijin shi to kar ya hada da kowa a cikinta kaga ahadan na kira ne fi siyaqin nahi tufidul umum kar ka hada kowa da Allah cikin bauta inda kana so ka shiga aljanna daga duk wanda ya shirka ba shi ba shiga aljanna sai dai in tuba ya kafin ya mutu amma ya mutu ranar da zai mutu yana mai hada Allah da wani a rayuwar shi to ba shi ba shiga aljanna ba shi ba rahmar Allah Allah ka tsare mu daga shirka an gane wannan ko daga raja daga Allah kaɗai ake baka raja'in rahma daga gurin wani don haka kar wani shehi ya ruɗe ka cewa zai tsaya maka ranar lahira shi ne zai zama hajij shi zai maka lauya shi ne aboka ake cewa ko a ranar alkiyama zai tsaya maka tun da ka riƙe wani wuridin shi zai kai ka aljanna za ka neme shi ka rasa kuma zai ci kwalaka ka ci kwalashi a cikin jahannama ku ta zage-zage wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله يكوتا ودليل التوكل مالن يتي دليل توكلي دوغرو دا الله سبحانه وتعالى التوكل شيني صدق الاعتماد والتفويض صدق الاعتماد على الله والتفويض إليه كفول الأمر كجنجن الأمر يقى الله دقسكي دكما دوغارا دا الله صدق صدق الاعتماد على الله والتفويض إليه والتفويض إليه والاعتماد عليه الاعتماد يتعدي بعلى والتفويض يتعدي ب إلى مفهوم طيب فذاك توكلي شيني gasgantar da fawwala al'amuranka kaga tafwidi ya zama Hausa ko sai na fawwala al'amari na ga Allah wato na jingina al'amari wa ufawwidu amri ila Allah inji mu'min ali fir'aun ko sai ina fawwala al'amari na ga Allah subhanahu wa ta'ala na dogara da Allah tunda ya san da cewa fir'auna a zalimin mutum kuma ya miƙe zai yi nasiha sai ce to shi ya dogara da Allah Allah ne zai iya kare shi kadai a cikin wannan duniya to tafwidi kenan wannan shine tawakkali sidqu sidqu tafwidi ila Allah wal i'timadi alayh wannan shine tawakkali dalilin tawakkali qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara da Allah in har kun kasance mu'minai na ce na yi imani ka ce ka yi imani mun ce mun yi imani me zai gazgata imaninmu shine dogaranmu ga Allah domin malamai na cewa at-tawakkul huwa a'la maratibit tauhid mafi ƙololuwan matakai na tauhidi shine ka kasance mai tawakkali ya zamanto baka shayin kowa a gurin faɗin gaskiya da tsage ta baka ɗarɗar da jin tsoron cutarwar komai akan abin da ya shafi al'amarin Allah ka dogara da Allah kuma duk abin da zai faru da kai kar ka ɗauka wajen ka dogara da Allah kuma ba Allah ba zai jarabce ka ba a'a ai daga cikin tawakkalin mu'mine ba sun ce Allah ya ce ku ce kullum yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ba duk abin da zai same mu haka Allah ya kaddara shi akan duk kuncin da zaka shiga duk tsanan kadin da za duk azabar da za a gana maka an gana ma waɗanda suka fi ka daraja an kashe wasu annabawa an ɗaure wasu an kori wasu daga gidajensu an kashe wasu sahabban an ma wani kafa ɗaya an ma wani ido ɗaya duka a gurin yaɗa kalmar Allah da ɗaukaka ta to dan ka ce ka dogara ga Allah dan ka ce ka yi imani baba shi kenan ba sai ka zauna kuma ka ce bilis a hasiban nasu an ya kolu an yi turaku an ya kolu aman na wahum la yuftanu mutane kawai kuna tsammanin dan kun ce mun yi imani babu jarabawa a dole sai an jarabce ka dole dole sai an jarabce ka to dan haka tawakkalinka ga Allah shine mafi girman ma'anar shi ma yarda da hukuncin Allah duk abin da Allah ya kaddara maka kawai ka ɗauka ka ya aman na biyu kullum min inda rabbina ka yadda kawai daga Allah ne subhanahu wa ta'ala daga karka yi tsammanin wani zai wani cutar wani za ta yi tasiri gare ka ba tare da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala in dai ku mumine ne ku dogara ga Allah wa kuma Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh kenan wa qawluhu ne nan ya zo wa qala dukkan kuwa qawluhu ne wa man yatawakkal sai kawo ba tare da fasila ba wa qala wani wa qawluhu wa fi nuskha kenan ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ishe shi Allah shi zai kare shi Allah shi zai zama gatan shi Allah shi zai biya mai bukatun shi duka yana cikin ma'anar hisba din alhisbatu kariyar Allah da tsaro da kulawar shi to duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai kare shi na daga cikin miza ta tawakkali babu wani aikin da Allah ya ɗau alkawarin zai baka hisba akan shi sai tawakkali sai tawakkali kenan ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala shi zai kare shi kuma yayi alƙawarin dama zai kare mu'minai ya ayyuhan nabiyyu ko hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ne gatanka Allah ne zai kare ka da duk wanda suka bi ka daga cikin mumine ma'ana suka bi ka tare da tawakkali da dogaro ga Allah a cikin biyayya su ga Allah da manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga tawakkali shi ma ibada ne dan duk wanda ya dogara da wani abu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala to yayi shirka ya sarrafa wani nau'i na ibada zuwa ga wani Allah sai dai tawakkalin nan akwai tawakkali akwai taukili taukili ka wakilta wani ya maka wani abu wanda kai da kanka za ka iya yin shi ka wakilta shi kenan ko da wannan bai zama tawakkali ba ka dogara da shi ba ka sa wani tun da bana nan da Allah kai za ka dinga kai ruwa gidana kai za ka dinga kaza aiki wanda ɗan adam yana iyawa wannan babu laifi yana daga cikin mu'awana da musulmai suke mawa junansu amma dogaro abinda ba za ka iya makanka ba ka san duk wani ɗan adam kalarka ba zai iya maka shi ba sai a ce maka to ga wani nan shi falalashi daban ne a kan taku daga ka je ka laɓe ya yi maka wannan abu kuma wannan abin da zai maka ba zai yi mubashara yin wani aiki ba ne kawai zai ce maka je ka an gama maka to ka yi shirka an ka je gurin wani sai dai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala matsalarka ta kasuwanci matsalarka ta ilimi matsalarka ta rayuwa ka dogara da Allah shi zai biya maka bukatunka ya daidaita maka wa'annan matsalolin naka an gane bayanin ko ala Allah fatawakkal wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya ishe shi shine kariyar shi to ayi hakuri da abin da ya samu sai mu tsaya haka